بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب جراح المكاتب المكاتب shine wanda aka yanka masa fansa ya biya ya zama ɗa to kafin in yana da kuɗi ya biya magana ta kare matsalar ta zama daban amma in ba shi da kuɗi sai ya ɗauki shekara ɗaya ko biyu ko goma kafin to zai zo ya rashin lafiya zai ji wani ciwo za a ji masa ciwo za a nemi a saye shi yana da mata ko yana da kwarkwara yana da 'ya'ya duk waɗannan abubuwa shine imam malik ya zo yana magana da imam malik ya san yadda zamani zai zai juye ne sai rage magana ya ce in ka ba mutum a daidaita sahu wai ka amfe in ka ba shi mota wai ka amfe in ka ba shi kaza kaza kaza yaya ake yi in naka ne ka ce gashi sai kai ta yi kana kawo kullum kana kawo abin da za kawo in ya je buge ma wani mota ko aka buge mishi hasara ce tawa akwai bambanci da naka ne yana yi maka aiki kullum da ka ba shi ka ce ya biya kuɗi ka za motar ta zama tasa akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci wannan duk matsalar da aka ɗauko za a zo a neme ka amma wannan duk matsalar da ya ɗauko tasa ce to wannan matsalar ba ita ake farawa shi sa yake muku halar fahimta da an ce an bashi waka amfe ne ko ga mota ka je ka yi aiki ka biya ko ga babur ko ga adedita ko menene da menene ko motoci ko dawaki ko me da nan za a iya fahimta to amma imamu malik magana da yake yi magana ce ta da yasa sai a yi haƙuri a karanta waɗannan babuka ilman a karanta su a samun ilimin da ke ciki duk da cewa su fahimtar suna da wahala saboda ba su da alamar za a yi aiki da su yanzu ko? to da aka karya masa fansa sai ya jimma wani ciwo ciwon da za a iya karban diya a wajensa diya akan wa take za mu ji diya a kan wata ke za mu ji ko? ƙara maliku asar ma sami tufil mukatabi ya jirahun rajula jarhan ya kawo fiye al'aqlu alaihi ya ce abinda na ji cikin abubuwan da na ji wanda ya fi kyau shine mutum yana da bawa ya karya masa fansa wannan bawan ya je ya jimma wani ciwo da zai biya diya annal mukataba in kawuya ala an yu'addiya عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه yace eh wanda aka yanka mafansa din yana da iko da zai iya biyan diyan kuma yana biyan abin na fansan da aka riya masa sai biya wa kana ala kitabatihi yana kan fansan da aka yanka masa fa in lam yaqwa ala zalika in ba zai iya yana biyan fansan da aka yanka masa kuma ya biya diya ba kuma wanda aka jin musu ciwo sun ce sai an biya diya to ya za a yi faƙad a gaza an kitabatihi ya kuma gaza ba zai iya biya fansun da aka riya masa ba wa zalika annahu yanbaghi an yu'addiya aqla zalika al-jarhi qabla al-kitaba aka ce ai abin da ya kamata shine ya biya diyan barnan illan da ya ma mutane kafin ya ci gaba kuma da biyan fansan da aka yanka masa فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده إن يكاس بيا ديا أرنن دي إلا, إلا دي ما متاني تو سيء بنجدا سشيزي بيا كيرا فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعلا إن بنجدا سينا سو زي بيا ديا سي بيا وأمسك غلامه يريك باورسا وصار عبدا مملوكا wannan bawan ya zama bawa kenan mamluki وإن شاء أن يسلم العبد إلى ملجوه أسلمه in kuwa baya son ya biya kuɗin yana ya ga dama sai ce sai ya ɗauki bawan baki ɗaya ce gashi nan ya ba wanda waɗanda ke ke neman shi da diya ɗin walai su ala sayi da akfaru min ayu salima abdahu ubangidan ba za a tilasta masa sama da ya ɗauki bawan ya bayar ba ba za a ce ya bayar kuma ya yi kaza ya yi kaza a'a وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجور أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده قال مالك في القوم يكاتبون جميعا إمام مالك يتي to mutane ne bayi da yawa aka yi musu aka karya musu fansa aka yanka musu fansa ku je ku biya kaza duka ku kun zama ƴaƴa ba mutum ɗaya ba a'a baki mutum biyar ko uku ko goma fayajrahu ahaduhum jarhan fihi aqlun sai ɗayan su ya je jimma wani ciwo wannan ciwon da ya je jimma mutum aka ce sai sun biya diya sai ya biya diya qala malikun imamu malik yace man jaraha minhum jarhan fihi aqlun qila lahu walillazina ma'ahu fil kitabati addu jami'a aqli zalika al-jarh shi da ya jimma ciwon sai a faɗa masa da su duka ce sai ku biya baki ɗaya za ku biya wannan diyan da ake bin shi fa'in addau sabatu ala kitabatihim in sun biya diyan ya su zama suna kan fansar da aka karya musu wa in lam yu'addu faqad ajazu in ba su bayar ba to sun gaza kenan wa yuhayyiru sayyiduhu sai a ce ma ubangidan nasu a bashi zabi fa in sha adda aqla zalikal jarhi wa raja'u abidan lahu jami'an in ya ga dama sai je biya diyan da ake bi sai su dawo baki ɗayan su kuma su zama bayan sa kenan wa in sha'a aslama al-jariha wahdahu in ya ga dama sai ya dauki wanda ya jimma wani ciwo din sai ya dauke mika ma wanda aka jimma ciwo wa raja'a al-akharuna abidan lahu jami'a sa'annan sauran kuma su sake dawowa suna bayi akan saboda dukkan su abin ya hau kansu بعجزهم عن أداء أكل ذلك الجرح ذلك الذي جرح صاحبهم قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا yace al'amarin da yake babu sabani a cikinsa a wajenmu malaman madina kenan annal mukataba idza usiba bi jarhin yakunu lahu fihi aqlu wannan maganar da muka yi muka wuce shi ya jimma wani ciwo ana neman su da diya to shi wannan magana kuma ta biyu in shi aka jimma ciwo yana biyan diya yana neman diya ya za a yi aw usiba ahadun min waladil mukatabi allazina ma'ahu fi kitabatihi ko kuwa a'a wannan da aka yanka masa fansadin yana da ƴaƴa tare da su aka yanka fansadin suna tare da shi sai aka jimma wani ciwo a cikin su fa inna aqlahum aqlul abidi fi qimatihim ai diyan da za su bayar diya ce ta bayi kiman su kiman bawa وأن ما أخذ لهم من أقلهم يرفع إلى سيدهم الذي له الكتابة أبند أكا كربا زا أكربا أبند أكا كربا سي أبا شوغبانس Ubangidan nasu wanda ya yanka musu fansan sai a ɗauka a bashi wa yuhsabu zalika lil mukatab fi akhir kitabatihi sannan sai a yi lissafi wanda aka yanka ma fansan karshen biyan fansan shi a yi mai lissafi da wannan fayudawu anhu ma akhadha sayyiduhu min diyati jarhihi sai a ce to da aka ji maka ciwo wa ubangidanka ya karbi diya kaza kaza kaza kaza yanzu shi kuma ya sama fansa naira dubu goma ne an karbi dubu ɗaya an bashi don an biya dubu tara sai a ce sai a cire wannan dubu ɗaya ɗin qala malikun wa tafsiru zalika annahu kataba ala thalathati alafi dirhamin yace ya yanka masa fansa akan dirhami dubu uku وكان دية جرحه التي أخذها سيده ألف درهم وبنجدنسا يكربي درهم دبو أتشكين ديا ونوان أكين كما فانساتين yana bin shi dubu uku kuma ya karbi dubu daya a diya ana fahimta fa'iza addal mukatabi ila sayyidihi alfai dirhamin fa huwa hurr wanda aka yanka mafansan in ya biya dirhami dubu biyu ya zama ɗa saboda mai ai an ji masa ciwo aka karbi ubangidansa ya karbi dirhami dubu to dirhami dubu da ya karba in aka kara kan dirhami dubu biyu ya gama biyan bashi kenan ya zama wuta wa in kana allazi baqiya alaihi min kitabatihi alf dirhami in ya zamana abin da ya saura a kan shi na abin da aka raya masa fasa dirhami dubu ne wa kana allazi akhadha min diyati jarhi alf dirhami kuma ya karbi dirhami dubu diya kuma abin da ya saura kan bawan naira dirhami dubu fakad da ataka bawan ya zama da ba sai ya bada wannan dirhami dubu ba wa in kana aqlu jarhihi aktharun ma baqiya ala al-mukatabi akhadha sayyidu al-mukatabi ma baqiya min kitabatihi wa ataka wa in kana aqlu jarhihi in ya zamana diyan da za a bayar akthara mimma baqiya ala al-mukatabi yafi abin da ya saura kan wanda aka riya mafansa din akaza sayyidul mukatabi ubangidan wanda aka yanka ma fansa din sai ya karbi abin da ya raguwa min kitabatihi abin da ya ragu cikin abin fansan da aka yanka masa wa atakabawan ya zama da kenan wa kana ma fadala bada adai kitabatihi lil mukatabi abin da ya ragu bayan an bayar lil mukatabi na wanda aka riya mafansan ne wala yanbaghi an yurfa ila al mukatabi shay'un min diyati jarhihi ba za ba za a baiwa wanda aka yanka fansan ba wani abu cikin diyan jin ciwo da ya aka yi masa ba fai a kulu wa yasa haliku saboda mai aka ce to shi aka jin ciwo bara a bashi cikin diya wani abu ya ce za shi ne ya wasa da shi ya fatattaka ya lalata shi in aka ba shi zai je ya lalata ko in aka ba uban gidansa kuma fa ya yi mai to ya biya bashi abinda imam malik yake duba kenan eh yasa yaro ba a bashi abin shi a hannu je bata sai a mishi abin da yafi alkhairi ba ka bane ba in aka raba musu gado wayannan yara ne kan karana sai a mika musu sai a ji a sai musu gonaki filaye gidaje ba haka bane ba in aka bashi mai zai je zai je sai babur ne yana hawa ya je ya je yana komai da komai kudi ya lalace yasa da'iman da yara da bayi da mata kowa ana duba masa ne me yafi mishi amfani fayin ajiza raja ila sayyidihi in ya kasa sai ya koma wajen ubangidansa a awara au maktu alyadi ko da an ji masa ciwon ido ne zama ido daya ko a yanke masa hannu ma'adubul jasadi wa inna ma katabahu sayyidu ala malihi wa kasbihi ai ubangidansa yayi masa mukataba ne akan dukiyarsa da abin da zai je sururuto ya kawo wa lam yakatibu ala an yafuza thamana waladihi ai bai yi mukata bai yanka masa fansa akan zai karbi kudin ɗansa ba wala ma usiba min aqli jasadihi ba bai kuma yanka masa fansa akan zai karbi wani abu cikin abin da aka ji masa ciwo aka biya diyya ba faya akuluhu wa yasaliku ya karba ya ci ya lalata walakin aqlu jirahatil mukatabi wa waladihi lillazina wulidu fi kitabatihi diyan wanda aka yanka masa fansa da ‘ya'yansa waɗanda wulidu fi kitabatihi bayan an karya masa fansa ɗin yana biya ya haife su, auka taba alaihim ko yana tare da su aka karya masa fansa ɗin yurfau ila sayyidihi za a ba ubangidan nasu ne wa yuhsabu zalika lahu fi akhir kitabatihi sa'an nan an kai karshe sai ayi lissafi to ai an karbi diyarsa an ba ubangidansa ga to yanzu ya saura dina dirhami dubu da an karbi dubu an ba ubangidansa shikenan ya antu mana gyara masa dukiyar kenan aka yi kiyaye masa dukiyar kenan aka yi to sai imam malik ya ce to wanda aka yanka masa fansa din yana nan kan yana yanka fansa kuma sai aka ce za a sayar shi wani ya ce yana so ya sayar shi zai dawo me a'a ba zai dawo da shi baya ba matsaloli ne za ka fahimce su daga baya insha Allah babu bai'il mukatabi babin da ya zo na sayar da wanda aka yanka masa fansa ya yanka masa fansa je ka yi aiki ka kawo naira dubu ɗari ka zama ɗaya yana cikin yi kuma sai ce a ya kamata sayar da shi ma ina bukatan kuɗi ko wani zo ya ce ina son ka sayar mai shi ya za a yi da wahala ko eh qala malikun inna ahsana ma sumi'a fi ar-rajuli yashtari al-mukataba ar-rajuli ya ce abinda cikin abubuwan da na ji abinda ya fi kyau ma'ana an samu zantuttuka kenan da yawa sai imam malik ya zabi wannan da zai faɗa fi rajuli ya shari mukatabar rajuli wani yana son ya sai bawan da aka yanka masa fansa na wani mutum na mutum annahu la yabiquhu idza kana katabahu bi dananira aw darahima lokacin da ya yanka masa fansa din ko dai yanka masa fansa ka je ka kawo nerori ko dala ko zinariya ko azurfa ka zama da haka yanka masa fansa ya ce to ba zai iya ba za a sayar da shi ba illa bi ardin min al-urudi yu'ajjiluhu wa la yu'akhiruhu ba za a sayar da shi da kuɗi kashi ba sai dai a sayar da shi da wata kadara kuma a biya nan da nan li'annahu idza akharahu kana daynan bidayni in ya aka saye shi da kuɗi kuma ya jinkiri to ya zama bai'ul kali bil kali kenan addainu bid daini mun karanta cikin kitabul buyu'i an manta ko wa kad nuhi anil kali bil kali an hana wannan qala wa in kataba al mukatabu sayyiduhu bi ard min al urudi wanda aka yanka ma fansadin ubangidansa da ya yanka masa fansadin ya yanka masa fansa ne da wata haja buhuhunan shinkafa ko gonaki ko dabbobi ko wani abu ba kuɗi kashi ba min al-ibli aw al-bakari aw al-gharami aw ar-raqiqi ba dai zinariya ko azurfa ba fa innahu yasluhu lil mushtari an yashtariyahu bi dhahabin aw fiddatin to wanda zai saye shi ya halatta ya saye shi da kuɗi zinariya ko azurfa ko ko wata haja cikin hajoji aw ardin mukhalifin lil urud allati kataba hu sayyiduhu alaiha ko wata haja amma ba wacce aka yanka masa fansan da ita ba yu'ajjilu zalika wa la yu'akhiruhu amma ya biya da gaggawa kada ya jinkiri qala malikun hasanu ma sami'tu fil mukatabi abinda yafi kyau cikin abinda naji najiyo dangane da wanda aka yanka masa fansa annahu idza bi'a kana haqqa bi shira'i kitabatihi mimman ishtaraha in za a sayar da shi shi yafi cancantar da ya sayar kansa sama da wanda zai saye shi idza kawiya an yu'addiya ila sayyidi thamana allazi ba'ahu bihi naqdan in zai iya biya fansan zai iya biya ya fanshi kansa to shi yafi cancanta da a dauke shi a sayar ma wani wai wannan matsalar ba ba ba wani rikici a ciki ko wa za'im wanda yake maka wanda yake maka mana Vespa yana maka wannan adaidaita ko yana ma aikin mota shi ka zo kana son ka sayar da motar ko babur shi kuma yana son mota da shi da wani ba da yawa ya fi cancanta a sayar mishi وذلك أنه أن اشتراءه نفسه أتاقة إمام مالك يقول أبن ديسا أكف باش في فيكو يسيكنش ya ce ai in ya sayi kanshi ya ɗanfi kenan ya zama ɗa in ya sayi kanshi ya zama mai amma aka bar wani ya zo ya saye shi har yanzu yana kan mai to da'iman shari'a tana kaddamar da ƴan tabawa ne fata hariru rakabatin fatin yayi kaza a ce ta hariru rakabatin yayi kaza ta hariru rakabatin da'iman ana son a yanke ba yanke wannan abubuwa ne bawa ya zama ɗa shi yasa aka faɗi wannan ko wal'ataƙatu tubaddau alama ƙara ma'ahu min alwasaya ya ce ‘yantar da bawa da shi ake farawa a kan wata wasiya saboda wannan ƙangin bauta da ta same shi shari'a ce ta ya zama wannan da an samu dama shi a ‘yanta shi ke ya zama ɗaki an fahimta ba wai ana jin daɗin ƙangin bautan ba ne a'a shari'a ce ta tabbatar da wannan وإن باع بعض من كان كاتبا من كاتب نصيبه منه mutane biyu ke da bawa ɗaya sai ɗaya ce ni rabona na sayar fa ba a nisfar mukatabi aw thuluthahu aw rubu'ahu ko rabi ko sulusi ko ɗaya bisa hudu aw sahaman min asumil mukatabi ko wani rabo ne wani abu ne nashi rabon shi a cikin bawa fa laysa lil mukatabi fi ma bi minhu shuf'a to wanda aka ba shi abin nan ɗin ba shi da haƙƙi ce a shufa'atu lijjar ina da haƙƙin shufa'a ina da haƙƙin shufa'a ya je kai kara a kwance a wancan ciniki a ba shi wa zalika annahu yasuru bi manzilatil qata'a yace ai ya zamo kaman an yanka bayan an yanka masa fansa shi aka sami shi lokaci naira dubu goma ne in kai wata goma in ka biya cikin wata uku kawo dubu biyar haƙƙinta maka shine abu biyu suke haduwa an yanka masa fansa kuma an sa masa lokaci wannan lokacin in ya bi in ya biya sai a rage mishi abin nan bashin da ke kan shi walaysa lahu an yuqati ba'da man katabahu illa bi izni shuraka'ihi yace ai ba shi da iko ya sa ma kansa lokaci sai da izinin waɗanda ke mallakarsa wa anna ma bi aminhu laysa lahu fi bihi hurmatun tamma abin da aka sayar ciki din shi din nan ba shi da cikakken daman ya zamo ɗa wa annan malahu mahjurun anhu ai dukiyarsa za a tsare za a hana shi amfani da shi wa annan shira'ahu ba'dahu yukhafu alaihi minhu al-ajz in aka bar shi ya sayi rabin shi to za a ji tsoron cewa ai zai zo ya kasa yin aikin da zai biya fansan da aka mishi لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة شراء المكاتب نفسه كاملا إلا أن يأذنه من بقي له فيه كتابة فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه duk ana bukatar izininsu ne ba wai yana da hakki ne ya ce zai nema ba kala malikun imamu malik ya ce la ya hillu bai'ul najmin min nujumil mukatabi baya halatta a sayar da wani abu na an sa mishi zai ta biyan naira dubu goma kowane wata zuwa wata goma to ya ce baya halatta la ya hillu bai'u najmin min nujumil bukatab ba za ka sayar ma wannan naira dubu goma da zai kawo din ka sayar ma wani ba wa zalika annahu ghararu yace ai an shiga cinikin garari kenan garar ya shiga ciki kenan ko in ajazal mukatabu batala ma alaihi in wanda aka yanka mafansa din ya gaza to abinda yarjejenin da aka yi ya an warware kenan wa in mata au aflasa wa alaihi diyunun linnas in ya mutu ko ya tsiyace mutane suna bin shi bashi fa lam ya'khudh allazi ishtara najmahu bi hissatihi ma gurama'ihi shay'an wanda ya sayi wannan hissan da aka ce mishi ya je sai ya saya din nan in bawan ya mutu ko ana bin shi bashi ba zai zo ya shiga cikin waɗanda ke bi bashi a raba percentage da shi ba wa inna man ladhi yashtari najman min nujum al-mukatabi bi manzilati sayyid al-mukatabi ai wanda ya sayi wani abu cikin abinda aka yanka masa fansa din nan ai ya zama kaman uban gidan wanda aka yanka masa fansa ne fa sayyidul mukatabi la yuhasu bi kitabati gulamihi ubangidan wanda aka yanka masa fansa ba za a zo a raba percentage ko rabon kowa a ciki tare da shi ba gurama a al-mukatab wa kadhalika al-kharaju aidan yajtami'u lahu ala gulamihi fala yuhassa ba za a zo a ce shi ubangidan ya fi karfin a za a ce shi kenan yanzu za a hada da shi ba bi mashra lahu min al-kharaj gurama a gulamihi qala malikun لا باس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كتب به من العين yace babu laifi wanda aka yanka ma fansa din ya sefa abin da aka yanka mishi fansa da wani abu wani abu kaddara ba da abin da aka ce aka sayar mishi ba aw al ardi aw ghairi aw ghairi mukhalifin muajjalin aw muakhirin ko a gaggauta ko a jinkirta qala malikum fil mukatabi yahliku wa yatruku umma waladi imamu malik ya ce wanda aka yanka masa fansa sai ya mutu da ya mutu sai ya bar ummu waladi bawansa mai jeje ummu walad baiwa ce aka sadu da ta sai ta yi mai ta haifi da ta zama mai da mai ce ce yanzu ta zama mai ummul ummu ummu waladin uwar ɗaki na me bambanci tsakanin ummu waladin da baiwa za a sayar da ita ba za a sayar da ita ba ita ba ya ba ba baiwa ba saboda albarkacin dan da ta haifa dan da ta haifa bawa ne ko da ne ya kare ta daga barin ta koma cikin bauta kenan ko wa waladan lahu sigar minha aw min ghayriha قال مالك في المكاتب باوى يا هلكه ya bar ummu walad da ɗa da ƴaƴa ƙanana ƴaƴanta ƙanana min ha aw min ghairi ha ko ita ta haife su ko ko a'a shi uban gidan shi ya bar ƴaƴansa ba ita ta haife su ba fala ya qawra ala sa'i su ƴaƴan ba su da karfin da za su je su nemi abinci ko su yi aiki ko su biya kansu wa yukhafu alaihim al-ajzu an kitabatihim ana kuma jin masu tsoro za su gaza ba za su iya zuwa su yi kai kawo su sabon kuɗi su biya fansan da aka yanka musu ba kala tuba'u ummu waladi abihim aka ce sai a sayar da ummu waladi abihim inda ya halatta a sayar kenan saboda me idza kana fi samaniha ma yu'addi bihi anhum jami'a kitabatihim in tana da farashin da zai kai abinda zai biya duk fansan da aka yanka musu ko ummahum kanat aw ghayra ummihim uwarsu ce ko ita ta haife su ko ba ita ta haife su ba yu'addi anhum wa ya'tiquna sai a biya fansan su su zamo ƴaƴa li anna abahum abinda imam isa imam malik ya faɗa sai ce saboda ubansu kana la yamla ubaiha idza khafa al ajza an kitabatihi an an ga fikihu imam malik ko za a sayar da ita a ɗauki kudin ta biya fansan su samu a mesa ita ai ubansu in ya bukaci kudi su zai sayar ko ita eh su zai sayar ko ita ita zai sayar to shi yasa yafi sauki a sayar da ta a biya musu kudin su a lokacin da imam maliki yau nan maganganu sai imam shafi'i ne fake gaban shi eh لأن أباهم كان لا يمنع بيئها إذا كان الأجزاء عن كتابته فهؤلاء إذا خيف عليهم الأجز بيئت أم ولد أبيهم in aka ji tsoron su zo sun ka- su kasa ba za su iya yin yadda za su biya fansan da aka yanka musu ba to ummu waladin wannan ummu waladin na ubansu sai a sayar da ita sai a biya musu saboda m- mutane biyu ummu walad da ƴaƴa wa ya fi daraja ‘ya'yan suka fi ta daraja isa in ya zamana dole za a sayar da ɗaya a cikinsu irtikabu a kafu dararai ni ja'i wa yu'addi anhum thamanuha fa in lam yakun fi thamaniha ma yu'adda anhum wa lam taku hiya wala hum ala sa'i in ya zamana firashin ta ba zai isa a biya duka bashin su ba ita kuma ba ta da karfin da za ta tashi ta yi musu fama har a samu abin da za a biya raja'u jami'an raqiqan li sayyidihim dukkan su sai su dawo bayi wajen uban uban gidan nasu qala maliku al'amru indana fil ladhi yabta'u kitabata al mukatabi yace inda al'amari yake wajen mu dangane da wanda zai sai fansan da aka yanka mu bawa thumma yahliku al mukatab sa'annan wanda aka yanka masa fansan ya mutu qabla an yu'addiya kitabatahu kafin ya biya abin da aka yanka masa annahu yarithuhu allazi ishtara kitabatahu wanda ya sayi fansan zai gaje shi wa in ajza falahu raqabatahu in babu to za a zai zama zai rike shi zama bawan sa kenan wa in adda almukatabu kitabatahu ila allazi ishtaraha wa ataka allazi ishtaraha wa ataka in ya biya in ya biya wanda ya sayi shi ya zama da fa ha fa wala'uhu lillazi akada kitabatahu to walicin shi ko walitagasa walicin su ko walitagasa na wanda ya sayi lillazi akada kitabatahu na wanda ya kulla fansan da aka yanka masa din ne laysa lillazi ishtara kitabatahu min wala'ihi shay'un amma wanda wannan shine yanka masa fansa wannan shi zo ya sayi fansan da aka yanka din sai ya ce a'a wanda yanka fansan shine zai ga walicin su na wannan ne ba na wanda ya sayi fansan da aka yanka masa ba باب سعي المكاتب babin da ya zo sa'ayil mukatabi wanda aka yanka masa fansa ya yi fama yadda zai samu kuɗi ya biya ya al'amari yake kasancewa ala haddasa ne an malikin annahu balagahu anna urwata bin zubair wa sulaiman bin yasarin su ila an rajulin kataba ala nafsihi wa ala banihi imam malik ya ce an tambayi urwatu dan zubair da sulaiman ibn yasari wannan manya manya fuka haul madina ne manya manyan malamai ne cikin madina an tambaye su dangane da mutumin da aka kataba ala nafsihi wa ala bani ya yanka ma kansa fansa shi da ƴaƴansa summa mata an yanka masa fansa shi da ƴaƴansa sa'annan sai ya mutu hal yasabanu mukatabi fi kitabati abihim am hum abidun an yanka masa fansa shi da 'ya'yansa shi za shi yi fama ya zo ya biya sai ya mutu to 'ya'yan za su biya za su yi fama su biya su zama 'ya'ya ko za su koma bayi faƙala da aka tambaye shi suka ce bal yas'auna fi kitabati abihim za su je su nemo kuɗin da aka yanka ma ubansu su biya shi su zama 'ya'ya wala yudawu anhu ba za a ɗauke musu wannan nauyin ba limauti abihim saboda ubansu ya mutu shaikun ba za a ɗauke ba za a rage musu komai ba an yanka mabansu naira dubu goma sai ya mutu to ba za a rage musu dubu ya zama dubu tar ko takwas ba dubu goma za su biya kala malikun wa in kano sigaran la yufi kuna sa'aya in yara kanana ne ba za su iya zuwa neman kuɗi ba za su iya zuwa sai menene bata bata ba za su iya zuwa sai abin nan gwarzo gwarzo suna neman kuɗi su biya ba to ya za a yi lam yuntazar bihim an yakbaru ba za a jira su har sai sun girma ba wa kanu raqiqan li sayyidi abihim sai su koma su zamo bayi ne na ubangidan ubansu illa an yakuna al-mukatabu taraka ma yu'addi bihi anhum nujumahum sai dai wanda aka yanka mafansan da ya mutu ya bar abinda za su dauka su biya ila an yatakallafu as-sa'aya har su zo su iya za su iya nema da kansu fa'in kara fi matar kama yi adda anuhu in akwai abin da za a ɗauka a biya a cikin abin da ya mutu ya bari adda zalika anhum uddiya zalika anhum sai a biya musu wa turiku ala halihim a kyale su haka nan hatta ya bulugu sa'aya fayin addau ataku sai a ɗauki kuɗin a biya musu a kyale sun sun girma suka yi fama suka samu kuɗi suka biya to sun zamo ƴaƴa kenan wayan ajazu raqu in sun kasa biya to suna nan bayi qala malikun fil mukatabi yamutu wa yatruku malan laysa fihi wafa'un wafa'un wafa'ul kitaba wanda aka yanka masa fansa ya mutu ya bar duki ya bar dukiya dukiyan ba zai iya biyan abin da aka yanka masa ba wa ya turku waladan ma'ahu fi kitabatihi yana tare da ƴaƴa kuma da su aka yana tare da su aka yanka mishi fansa din da shi da su duka wa ummu waladin da ummu walad uwar ƴa uwar ƴaƴa fa aradat ummu waladihi an tas'a alaihi sai uwar ƴaƴan ummu waladin tace to ni zan je in nemo kuɗi in biya innahu yudfau ilaiha almalu sai a ɗauki dukiyar da ya bari sai a bata idza kanat ma'amunatan ala zalika in tana da amintacciya ce dukiyar da aka bari din tace eh ni zan je in ta fama in kawo don na za ta isa ta su suna karana ba za su iya ba sai a ɗauki dukiyar da ya bari din tunda me yasa aka ce a ɗauki dukiyar a bata ƴaƴan ma da suke da nauyi a kansu tace ni zan je in ta fama in ta wanke-wanke in ta shara in biya musu to tun da ta faɗi haka in an ba ta dukiyarsu ya za ta yi za ta kiyaye eh ba tattali za ta yi ko ina mana da yaban mace tsakani za ta kiyaye da tattali za ta kiyaye amana ko idza kanat ma'munatan ala zalika qawiyatan ala sa'i in ta zama amintacciya ce akan dukiyar sa'annan kuma tana da karfin da za ta je ta yi shara ko ta yi wanke-wanke ko ta yi mana tana ta samu kudi ta biya wa in lam takun qawiyatan ala sa'i in kuma ba ta da karfi ita ma ko yariya ce ko tsohuwa ce karfinta ya kare fa wala ma'munatan ala mali ko kuwa a'a ba amintacciya bace akan dukiya ana shakka in an danka mata dukiyar dukiyar za ta salwanta lam tu'ta shay'an min zalika ba za a ba ta komai ba a ciki to ya za a yi sai a ba yaran a'a ba za a ba su ba sai a kai ga wurin alkali ya aji ko a samu wani amintacce a bashi wa raja'at hiya wa waladul mukatabi raqiqan li sayyidil mukatab da ita da yaran duk sai su dawo sun zamo bayi kenan qala malikun idza kataba alqawmu jami'an kitabatan wahidatan to mutane da yawa ne bayi ne biyar ko goma ko ashirin aka yanka musu fansa a lokaci ɗaya su duka a cikin rubutu ɗaya ku an yanka musu an yanka muku naira dubu ɗari ko miliyan ɗaya ku je ku kawo ku zamo ƴaƴa ko ku nawa ne da su jam'i jam'i jama'a kenan aka yanka musu fansa a cikin rubutu ɗaya wala rahima bainahu sai zamana kuma duk hazuwa suka yi suka haɗu babu dangantaka ta jini a tsakaninsu ta inda wani zai gaji wani duk zuwa suka yi suka haɗu babu dangantaka ta jini tsakaninsu da inda wane zai iya gadon wane wane zai iya gadon wane fa'ajaza ba'aduhum wasa'a ba'aduhum hatta ataku jami'an yace to yanda za a yi waɗansu sai suka kasa ba za su yi ba wannan magana mun karanta ta can da sati biyu da suka wuce an fahimta to sai wa'ansu iya cewa ne ya gaza ba zai iya ba ni ba zan iya noma ba ba zan iya gine-gine ba ba zan iya daukan bulo ba to ya za a yi to waɗanda ke da karfin yi aka ce shi su samu masa aikin da zai iya yi ko da kwandala zai ta samu kullum a ta kara kan dubu goma da suke kamu har a biya in ba za in haka ba zai yiwu ba to su za su ɗauki nauyin biyan su goma ne aka yanka musu fansa dubu goma goma dubu ɗari kenan ko sai ɗaya ya mutu a cikinsu to ba za a ce ubangidan dubu tasa'in zai biya don wane ya mutu a'a dubu goma sai kun biya shi sai kun biya dubu ɗari ɗin za ku mun karanta shi a cikin me lokacin da muka karanta wani zai wa'ansu za su ɗaukan ma wa'ansu nauyi fa innal ladzina sa'aw yarji'una ala ladzina ajazu bi hissati ma addaw anhum li'anna ba'dahum humala'u an ba'din an ji karatun ko sai a tsaya tsaya za a yi in a yi haƙuri za a gama waɗannan duk karatuttukan za a gama su a zo a shiga cikin babukan da za a fahimta insha Allah ba yadda za a yi karatu sai haka sai da haƙuri ko? yana ne eh eh a da me zai hana yana da kudin shi akawunta a banki miliyan daya aka yanka masa fansa miliyan daya ko dubu dari biyar ba dole ba ne a ce ubangidan nasa ya ce je ka da kudin karga banki ina ba nan yanka fansa ya biya ba ya biya kadai ba ina ma nan karya fansa ko ya biya yanzu ko ya biya shekara goma shi ne ma nan fansa to shi kuma baya so ya taba wannan kudin ya san yadda zai kullu ya je ya kawo dubu goma ko kai ne haka zan ko wane ne yadda zai ke wannan gashi nan yana da miliyan ɗaya akan shi aji eh za a bi Allah adam kudi ya boye ba shi da me? ina ruwan shi ina ruwan shi eh? ana ne? ana fahimta kadan-kadan? yau dama ai sai da fahimta kadan-kadan muwatta ce ba muwatta maliki duk duniya inda ka sani muwatta ana kauce mata muwatta maliki sai manyan malamai ba mawata yana nan ba ina da mawata da raga da wajen ina da mawata da amma da muka zo da muka yi mai buhari me yasa ba mu fara da mawata ba buhari muslim tirmidhi to in tafiyar za ta kai in ba za ta yi ba a gama a kai ka an yi wa yancin ke tun da kuma lokaci yayi sai a sa shi a karanta shi saboda imamu malik yana da haƙƙi akan mutanen kano ko ba malikiya bane ba ana yasa muke karantawa din muna fassara a gudu a so gida tsofaffi manya suna daukar littafin su aka sai suna bi yadda ake yin buhari suna bi haka hankali ana ramma daga babu lodu ake sai kara gudu ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم yana da kuɗi ya magana ta kare matsalar